أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau mun zo babi na ƙarshe na wannan littafi al-ashmawi wanda ya wallafa kan mazhab al-imam Malik bin Anas rahmatullahi alaihi ma jami'an to muna babu siyam babi ne wanda yake kunshe da hukunce hukuncen azumi sai fara yace wa sawmu ramadan faridatun azumin ramadan farilla ne yasbutu bi kamal bi kamal sha'ban yaushe ramadan yake tabbata yana tabbata ne lokacin da watan sha'ban wanda muke ciki a yanzu ya kammala ya cika shi kuma wannan yana cika ko 29 ko 30 nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ash-shahru hakaza hakaza hakaza yana nuna hannun shi goma goma goma sannan da ƙarshe kuma sai nuna guda tara ko ko 30 to in sha'ban ya cika to ramadan ya tsayu kenan aw bi rujyati adlaini lil hilal koko da ganin jinjirin wata wanda yake adilai guda biyu za su gani in mazaje biyu adilai suka ga jinjirin wata to watan ramadan ya tabbata aw jama'atin mustafida ko ko a samu jama'a mai yawa in jama'a mai yawa ne ba a tambayan adalarsu ba sai adilai ba mustafida jama'a mai yawa kamar a ce mutanen kawo sun ga wata mutanen agwashanu sun ga wata mutanen zaria city sun ga wata mutanen samaru sun ga wata jama'atin mustafida shi ma wata ya tabbata ba sai an ce waye da waye ya gani ba waka zalikal fitr haka nan kuma ajiye azumi da buɗe baki shi ma yana tabbata ne in watan ramadan ya cika ko dai 29 ko 30 ko ko aka samu adilai biyu suka ga watan nan jinjirin wata ko ko aka samu jama'a mai yawa ta gani wanda yake ba sai lalle an tambaye cewa adilai ne ko ba adilai ba wa yubayyitu siyama fi awwalihi yubayyitu siyama fi awwalihi ana son mai azumi ya zama ya kwana da niyyar zai dauki azumi fi awwalihi a ran a daren shi na farko yubayyitu yani ya kwana da niyya a daren shi na farko wato daren Ramadan in yau aka ga wata a ce misali yau an ga jinjirin wata gobe Ramadan to yau din nan ana so a kwana da niyyar yin Ramadan في أوله وليس عليه البيات في بقيته to in mutum yayi a daren farko na Ramadan to ba dole bane kuma akan shi kowane daren Ramadan sai ya niyan yin azumi wannan na farko ya wadatar da shi domin yayi niyyar yin azumin watan ne gaba daya ba kowace rana zai mata niyya ba wa yutimmu siyama ila al-layl to kuma azumi ana yin shi ne ana yin shi daga fitowar alfijiri har zuwa faduwar rana wato alfijiri ka kame bakinka kafin alfijiri ya fito har zuwa faduwar rana wa min as-sunnati yana daga sunna ta'jilul fitri wa ta'khirus suhur yana daga cikin sunna mutun ya gaggauta bude baki an ce da rana ta fadi yana daga cikin sunna nan take daga jin rana ta faɗi an yi kiran sallah ga masu dogara a kiran sallah ko lokaci na zamani yanzu tunda yake kowa na da lokaci in ya tabbatar da cewa lokacin shi akan sati yake to zai ya buɗe bakin shi kuma ana so a buɗe baki kafin a yi sallah wata akhiru suhur kuma ana so a jinkirtar da suhur suhur shi ne abincin da ake ci na ƙarshe da zama daga ƙara suhur sai mutum ya samu ɗan lokaci kaɗan ake kiranta fataratul imsak ɗan lokaci kaɗan ya tabbata cewa ya kame bakin shi ya kuskura bakin shi kafin fitowa alfijiri domin azumi yana farawa daga fitowar alfijiri har zuwa faɗuwar rana to wa haisu sabata shahar qabla alfajiri wajaba sawm to yanda aka kasance in dai wannan wata ya tabbata kafin fitowar alfijiri wajaba sawm azumin ya tabbata ya wajaba wato in an samu dare na 29 na sha'aban ko dare na 30 in wata ya cika kafin alfijir ya fito wannan azumi ya wajaba wa in lam yathbut illa ba'da alfajr in ya kuma ba ga watan ba ko labarin ganin watan bai zo ba illa ba'da alfajr sai bayan alfijir ya fito wajaba al-imsak to dole ne mutum ya kame bakin shi wannan ba azumi yake ba domin an ce azumi sai kai niyya cikin dare kai niyyan azumin ramadan to ramadan bai tsaya ba bai tabbata ba sai da safe aka samu adilai biyu ko jama'a mustafida mai yawa ta zo ta ce ai jiya mun ga wata to wannan sai a kama baki a wannan yini wala budda min qada'i zalika al-yawm kuma dole ne bayan an kama baki a wannan yini a sake rama azumin wannan yini domin ko ba azumi aka yi ba wani ya to kabala subuti shahar batira yin niyya kafin watan ramadan ya tabbata mutum ya niyyar zai azumi kafin watan nan ya tabbata batila to wato bata da bata da amfani wato batila ba ingantacciya bace hatta launawa qabla ru'ya ko da mutum ya yi niyyar yin azumi kafin a ga watan azumi ya yi niyyar yin azumi kafin a ga wata sun ma'azbaha lam ya akulu lam ya shuru kuma ya waye gari lam ya akul bai ci abinci ba wa lam ya sharab bai sha wani abu ba sun mata bayyana lahu anna zalika yawon anna zalika al sai kuma ya bayyana gare shi wannan yinin nan da bai ci ba bai sha ba amma kuma ya dauki niyya a daren nan kafin a ga wata cewa ban ya dauki niyya kafin a ga wata gari ya waye bai ci ba bai sha ba sai daga baya zai bayyana gare shi eh wannan yini yini na Ramadan lam yujzih lam yujzih to bai wadatar da shi domin ko ya ɗauki niyya kafin ramadan ya tabbata wa yamsiku anil akli wash shurb kuma zai ci gaba da kame bakin shi daga ci da sha li hurmati shahar domin alfarman wannan wannan wata mai albarka ba a son mutum gashi baligi mai hankali kuma ganshi na cin abinci sai rike bakin shi wa yaqdihi sai rama wannan yini tunda ya ɗauki niyya kafin wata ya tabbata ashe ba a ɗaukar niyyar ramadan sai wata ya tabbata wala yi samu yau mu shak liyahtota bihi min ramadan haka nan ba a azumi cewa zai yi gobe ramadan kamar yau a ce 29 zai yi gobe ramadan 29 na watan sha'ban zai yi gobe ramadan ne sai mutum ya ce bari in ɗauki azumi liyahtota bihi domin in ɗauki sauna cewa in ramadan ne to na huta to wannan azumin ranar da ake shakka ba a yi wannan azumi waya juzo siya maholi ta amma in kace gobe ina da azumin nafila na ta to babu laifi mutum zai iya yi wannan nazar haka nan azumi na bakance zai iya yi idan sa'a dafa in ya dace da ranar shakka wa yustahabu al-imsak fi awwalihi li yatahaqqaqa an-nasu ar-ru'ya kuma ana son wanda ya waye gari ranar da ake shakka me ranar shakka shaban ya cika kwana ashirin da tara amma ba ga wata ba kuma zai yiwu cika talatin zai yiwu ba sani ba sai mutum ya kwana wani shekar wato goben wannan yini shine ranar shakka ba a so mutum ya ɗauki azumi ramadan da niyyar in ya tabbata ramadan ina azumi a wannan bai wadatar da shi amma babu laifi mutum ya azumin nafila ko da ya tabbata ramadan ne ba ci gaba da nafilar shi in kuma ya in bai dauki azumi ba ya kama bakin shi ko da bai ci abinci ba shi da ake cewa wa yustahabu imsak fi awwalihi la tahaqqaqa nasu ru'ya a irin wannan yini na shakka ana son mutum in ya tashi ya kame bakin shi domin mutane su tabbatar da cewa an ga wata ko ba a gani ba wani tafa'an nahar in kuma rana ya ɗago sosai rana ta fito sosai walam ta zahar ru'yatun after nas har rana ta fito sosai mutane bai tabbata cewa an ga wata ba ko bai bayyana cewa an ga wata ba to ana son mutane su bude bakinsu domin wannan ya kasance kenan talatin ga watan sha'ban wala yuftiru man zara'ahu alqay wanda yake amai ya kama shi da kanshi zara'ahu shi aiman ne ya fito mishi ya kuce mishi to wannan yana nan da azumin shi matukan bai sake haɗe wannan amai ba illa an yu'alija khurujahu fa alayhi qada sai dai kuma in mutum yayi wani abu na taimakawa na fitowar wannan amai da yayi to alayhi qada zai rama wannan yini daga lokaci mutum zai samu gatsa gatsa gamba ko gashin gamba cikin shi lalace kuma yana jin amai aman amma aman bai fito ba sai ya saka hannu ko gishiri ko wani abu don ya amai ya samu sauki domin ya ali alaja huke ya yi wani abu na taimakawa wannan aman in dai shi ya taimakawa aman ne ya fito ba kawai zara'ahu da kan shi fito ba ya kubce mishi to wannan zai qada'i wato zai rama wannan yini wala yaftari man ihtalama wanda yake yana azumi sai cikin yini yayi mafalki mafalkin da ya kai da in an ce ihtilama wato har mani ya fito cikin mafalki to yana nan da azumin shi domin mafalki Allah bai iya kama mutum da laifi wala man ihtajama haka nan wanda ya kaho yana cikin azumi azumin shi na nan bai bata mai azumi ba wa tukrahu shajamatu lil marid amma kuma akan karhanta wanda bai da lafiya a je a mishi kaho khifatat taghrib domin ana tsoro ya rauni gashi bai da lafiya kuma aka zo aka ƙara ƙaho aka fitar da jinin shi to ana tsoron mishi rauni ya zama cewa ya kasa wannan ko ya fitar da shi wannan ƙahon da aka yi da azumin da kuma yake yi wa min shuruti sihhati sawm daga cikin sharuɗai na ingancin azumi shine an-niyyatu sabiqatu lil fajr na farko ya zama niyyar shi ta gabaci fitowar alfijiri na wannan yinin da yake wa azumi ana azumi ne a yini ba azumi a dare sawa'an kana fardan aw naflan shin wannan azumin azumin farilla ne na ramadan ko na ramuwar ramadan ko na nafil ko na nafila ne wato na tatawu'i ana son mutum ya yi niyya kafin fitowar alfijiri والنية الواحدة كافية في كل صوم تجب تتابعه sannan niyya ɗaya a daren farko kafiya ta isa ta wadatar a kowane azumi wanda yake ya wajaba wannan azumin a yi jeran tashi duk azumin da ya kamata a jeran tashi ka saumi ramadan kamar azumin ramadan wasu yami kafaratu zihar hakanan azumin da mutum yana kafara wanda ya yi zihari ga matashi awil katli ko ko yana azumin kafara na kisa wanda ba ba ba da gangan ba na kisan kuskure awil nazir ko ko wanda yake azumi na kafara domin yayi bakance allazi aujabahu almukallafu ala nafsihi wanda yake shi mukallafi ne wajabta wannan azumi akan kanshi to irin wannan azumi niyya ɗaya ta wadata a daren farko wamma siyamu al-masrud amma azumin da ake yin shi jifa jifa wal yawm al-muayyan koko wani yini ne muayyani wanda kace wani yini ne zan yi misali ko ne alhamis zan yi ko ne litinin zan yi azumi ko ko wace juma'a zan yi azumi wanda ka ayyana shi irin wannan azumi fala budda minat minat tabyid fihi kullu laylatin to dole a samu mutum ya kwana da niyyar yin wannan azumi a kowane dare kafin alfijiri ya fito saboda haka mai yin azumi wanda yake an san kwanaki ne muayyana ko ko azumi ne masrur wanda ake yin shaka nan ba tare da ana jiranta shi ba to kowane daren wannan azumin ya wajaba kan shi yayi wannan niyya to wa min shuruti sihhati as-sawm daga cikin sharadin ingancin azumi annaqa min dami haid wan nifas mace ta zama wato ta tsarkaku daga jinin haila da kuma jinin biki ya zama wato ba wani jinin biki da haila tare da ita annaka wato ta tsabtatu daga wayannan jini guda biyu fa irin qata da mulhaid in kuma jinin haila ya tsinke ko ko ya tsaya wan nifas ko jinin biki ya tsaya qabla al-fajr kamin fitowar al-fajr mace ce mai haila ko kuma mace ce mai ta haihu tana jinin biki sai wannan jinin ya yanke kafin fitowar alfijiri walau bi lahaza ko da da second ɗaya ne kyaftawa ido wajaba alaiha sawmu zalika yawm azumin wannan yinin da zai zo kafin alfijiri ya wajaba kanta walau lam taghsil illa ba'da alfajr ko da bata yi wankan tsarki na haila ba ko wankan tsarki na jinin biki domin daga ɗaukewan shi ne alfijir ya fito to ko da ba ta yi wankan ba azumin wannan yini ya waje ba a kanta wato adun ne ya ce idan kata ta taba bai maradin walhaidi wani nifas wa shibhe zalik to in mutum yana azumi wanda ke akwai jerantawa a kan shi ta tabo'i sai ya zo ya yanki wannan jeranta azumin nan domin wani rashin lafiya domin Allah ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wanda yake matafi ko wanda bai da lafiya an ce ajiye azumi har sai wansu kwanaki na daban wato kwanakin da bai tafiya ko kwanakin da bai bai da ciwo to sai zama ciwo ya kama shi ko tafiya ta kama shi azumin da ya kamata a mishi ta taboyi a jeranta shi kamar azumin Ramadan ko na kafara wanda muka ambata wancan lokacin ya tsinke shi bi marad domin wani rashin lafiya wal haid koko mace ta tsinke wannan azumi domin haila wani nifas koko jinin bigi wa shibbi zalika da wani abu wanda ya kama da haka kamar irin da muka ce kamar matafi to wanda ya haka to adun niyya lokacin da ya zama ya warke zai ci gaba da azumin ramadan ne koko ta zama ta yi tsarki daga haila koko ta yi tsarki daga ciwon ko jinin biki ko ko matafiye ne ya dawo ya bar tafiya in zai sake ci gaba da azumi to sai ya sake dawowa da niyya kafin alfijirin yinin nan da zai fara wato duk lokacin da ya tsinke sai ya sake niyya sabuwa amma in bai tsinke shi da wani abu ba to niyyar farko ta daren farko ta wadatar da shi domin niyyar wannan wata ne gaba ɗaya yayi wa min shuruti sihhati as-sawm da kuma cikin sharuɗan ingancin azumi al'aqal mutum ya zama yana da hankali kamar la aqla lahu wanda yake ba hankali gare shi kal majnun kamar mahaukaci wal muzma alayhi ko ko wanda ya suma la yasihhu minhu sawm azumi bai inganta daga gare shi fi tilka hala cikin irin wannan hali na hauka ko halin suma wa yajibu ala al majnun idha ala ila aqlihi kuma yana wajaba akan mahaukaci in ya dawo zuwa ga hankalin shi ولو بعد سنين كنا شكروا ما سيوا كثيرا ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي ما فاته yazo ya sake rama abin da ya kubce min shi na watan Ramadan na wannan shekaru wanda bai azumi ba yana cin hauka min siyam na azumi fi hali jununihi lokacin da yake yana wannan hauka wa mithluhu al mughma alayhi kaman dai irin hukuncin wannan haka nan wanda yake ya suma idza afaqa lokacin da ya farfado daga suman shi shi ma koda shekaru ne zai zo ya rama azumi wannan shekarun da ya wuce shi in ya farfado amma ba zai rama sallah ba mahaukaci da shi ba za su rama sallah ba za su rama azumi wa min shuruti sihhati sawm daga cikin kuma sharuɗan ingancin azumi tarkul jima' mutum ya bar jima'i ga masu aure wal akli wa shurb haka nan ci da sha wa man fa'ala fi nahari ramadan duk wanda aikata a rana a yini na ramadan shay'an min zalika wani abu na jima'i ko ci ko sha muta'ammidan yana yin abubuwan nan da gangan min ghairi ta'wilin qaribin ba da wani ta'wili ba na kusa kusa da za iya karba wala jahlin ko jahilci fa alaihi alqada wal kaffara to wannan zai rama wannan azumi kuma zai kafara wato azumi 60 a jere guda biyu wal kafara me kafaran nan fi zalika it'amu 60 miskin ya ciyar da miskinai 60 muddan kowane miskine ba shi mudu ɗaya da kulli miskinin kowane miskine ɗauko mudu min bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam da mudun nabi wato hannu mutum matsakaicin tsawo ba gajere ba ba kuma dogo ba ya ɗebi hatsi ko dawa ko wani abu ya cika su ya ba kowane miskini wato mudu ɗaya mutum sittin to ciyar wannan wa huwa afdal a cikin kafara shine wanda ya fi falala shine ya fi falala in mutum akwai kafara ya ciyar ya fi falala domin ciyarwa ya fi akan kai wani abu wanda ba ciyarwa walahu an yi kafira bi itqi raqaba mu'mina zai iya kuma kafara da yanta wuya wanda yake mumina shin bawa ne ko baiwa ta kasance mumina ya yanta ta shi ma kafara ne aw bi siyami shahrayn mutatabi'ain ko ko ya azumin wata guda biyu jere to an fi saciyar domin fa'ida ta samu mutane mai yawa wama wasala min ghayr al-fam ila al-halq duk kuma abinda ya isa cikin ba ta hanyar baki ba min ghayr al-fam ba ta hanyar baki ba amma ya isa zuwa makogoro min uzun mutum ne ya ɗiga wani abu a kunne mai ko magani sai ji ɗacin shi a makogoron shi awil anf ko ko daga hanci wa nahwi zalika kaman da wani abu wanda ya kama da wannan kaman ido aka sa abu magani sai kuma ji ɗacin shi ji ɗacin shi a makogoro walau kana bukhuran ko da ya zama turaren wuta fa alayhi alqada faqat to zai rama wannan yini da wani abu ya kai makogoron shi ba ta hanyar baki ba wa misluhu albalgham haka nan wanda ya tara majina balgham shine majina wanda ya kaki almumkin tarhu wanda yake na iya tofar da shi sai ya tara shi kuma ya haɗiye shi ma zai rama wannan azumi domin zai iya zubar da shi amma ya tattara shi haɗiye wal ghalib min almadmadati was-siwak hakanan kuma wanda yake kuskure bakin shi sai abu ya kubce mishi zane birin jaye shi ba da gangan ba wasuwa ko ko wurin su aswaki to wayannan zai yi qada'i zai rama azumin nan wa kullu ma wasala ila al-ma'ida kuma duk abin da ya kai ciki wato jikkar ciki walau bil huqrati al-ma'i'a koda da allura aka mishi na wani abu mai ruwa-ruwa aka mai allura ya kai cikin jikar cikin shi kamar yanzu asibiti ai ya sama mutum roba ng2 ba ke kiran shi ta hanci a sa mai roba ya kai ciki to kun ga abincin bai taba makokoron shi ba amma ya kai roba ciki ko ta sama a sa allura a tura wani abu cikin jikar cikin shi to duk abin da ya isa zuwa jikar ciki وكذا من أكل بعد شك شكه في الفجر haka nan wanda ya ci abinci bayan yana shakkan shin alfijiri ya fito ko bai fito ba to laisa alaihi fi jami'i zalika kullihi illa alqada mutum ne yake shakkan alfijiri ya fito bai shi ba ya ci to wannan akwai qada akwai rama wannan azumi akan shi amma in ya san cewa alfijiri ya fito ya ci da gangan to wannan za a zo a yi maganar shi domin qada'i da kafara ta wajen a kai shi wala yazalmu qada fi ghalib min zubabin aw gubar tariqin aw daqiqin aw kayli jinsin jibsin lisanihi to wanda yake abin da ya rinjaye shi min zubab ya bude baki sai kuda zubabin dan kuda kuje kuda ya shige mai baki ya ya hadiye au gubar ko ko kura ta hanya domin mutum na tafiya a hanya wani lokaci ya kaki zai ga kura a bakin shi duk abin nan ta wuce au da kaikai ko ko masu surfe ko daka alkama ko wani abu su ma in sun yi kaki suna ganin wannan alkama to irin wannan in sun wuce wa kaili gypsum haka nan masu siminti su ma suna suna ganin irin wannan abu a cikin lisani ga wanda yake na aikin irin wayannan abubuwa mai aikin hanya ko mai aikin fulawa ko mai aikin siminti da pop irin wannan abubuwa duka wayannan la yalzamuhu qada wato ramkon wannan yini bai lazimta shi wala fi huqdatin min islil hakanan wanda aka mai allura ta wurin fitsarin shi islil ta wurin fitsari inda fitsari ke fitowa namiji aka sa aka sa mai roba aka mai allura a cikin shi to wannan babu ramuwa gare shi wala fi dufni ja'ifa haka nan duk wani mai da aka sama wani ciwo wanda yake ya cikin jikin shi shi ma wannan babu qada'i akan shi wannan ya nuna kenan wanda yake da basir aka bashi magani wanda zai saka wanda ake sawa dubura wannan shi ma baya bata mai azumi domin bai kaiwa zuwa jikar ciki kuma shi ma daidai ne da wanda ake sa mai roba a cikin wurin fitsarin shi har ya kai zuwa ga wurin matattaran fitsari saboda haka wanda ke da roba yana iya yin azumi azumin shi bai lalace ba wa yajuzu lis-sa'imi as-siwak jami'a naharihi abin da ya halatta ga mai azumi ya ga aswaki jami'a naharihi duk daren amma ya tabbata yayi da iccin aswaki wanda yake busasshe ba danye ba wanda zai ji dandanon shi a makogwaro wanda ba a jin ɗanɗanon shi sannan kuma ya tabbata in ya yi wannan aswaki ya tofar da duka wani abu na abun da zai balle daga aswakin nan da koko ɗanɗano kuma bai halatta mutum ya sa makilin domin makilin shi yakan shiga har makogwaro amma iccen aswaki to wannan shi kuma babu lafiya kan shi wal matmatatu lil atsh wanda kuma dan tsananin kishirwa ya sa ruwa bakin shi kuskure ya tofar da ruwan nan to shi ma ya halatta ya haka wal isbahu bil janaba hakanan yana halatta mutun ya waye gari da janaba wato bai yi wanka ba har gari waye ba komai wal hamil idha khafat ala ma fi batniha me ciki kuma in ta ji tsoron abin da ke cikin ta na jariri aftarat to za ta iya buɗe baki ta karya wannan azumi walam tut'im kuma wannan azumin ba sai ta biya kafaran buɗe baki a Ramadan ba dan hurma wa qad qila tut'im amma wasu malamin sun ce a'a sai kuma ta ciyar bayan kuma azumi za ta sake wannan azumi akwai qada'in wannan azumi mace ce mai ciki ciki ya girma ba ta ya azumi sai aka ce to ba komai ki ci na wannan yinin da baki ya azumi ko ko na ƴan kwanakin da suka rage da baki ya ci sai ki kida ƴan kwanakin kwana goma sha biyar misali to kin ga akwai abincin da zaki biya na kwana goma sha biyar amma wasu malamai sun ce a ki ci abincin ki ba komai amma ran da kika sauka kika haihu sai kirama wayannan kwana goma sha biyar ba tare da ciyarwa ba wani suka ce a ke ciyar ga mai ciki domin cikin nan ba laifinta ba ne amma wal murdu'u wadda ke shayarwa idan khafat ala waladiha tana tsoron in ta yi azumi ba za ta samu nono isasshe da za ta shayar da yaronta ba walam tajid man tasta'jiruhu kuma ba ta samu wanda za ta nema wanda za ta nema ta bada hayan ta shayar mata da yaro ba man man tasta'jiruhu an ce da miruhu domin man wannan mausula man din nan ita ce aka yi amfani da shi lafzan amma ma yana ana nufin mace ba ta samu macin da za ta shayar mata da shi ba lahu wato ta shayar mata da yaron nan aw lam yaqbal ghayraha ko ko an kawo mishi mai shayarwa amma shi yaron ya karban nonon ta ki yadda ya to irin wannan mai shayarwa kuma tana tsoron cewa azumin ne ya hana ta fitar da madara sosai aftarat wa at'amat to za ta sha ta ci abinci ta shayar da yaronta wa at'amat amma da kowane yini wanda ta yi irin wannan shayarwa za ta ciyar da abinci kuma za a zo a gaya muna nawa za ta ciyar wa kazalika sheikh harim haka nan tsoho alharim wanda yake tukub-tukub ya tsufa bai ya azumi yut'imu idza aftara to in ya kasa yin azumi kowane yini da ya kasa yi zai buɗe bakin shi kuma ya ciyar wa mithluhu man fattara fi qada'i ramadan haka nan ma wanda yake yana ramkon azumi ne da ya wuce shi don ya kasance matafi ko mace ce ta kasance mai haila ko ta mace ce ta kasance mai jinin bigi ko wani ne ya kasance mai rashin lafiya sai ramadani ya wuce shi kuma farrata fi qada'i ramadan ya kamata da ya warke ko ko da ya bar tafiya bayan ramadan ya kare ya zo ya rama wannan azumi amma sai sakaci shine farrata ya sakaci ya kira ma wannan hatta da khala alaihi ramadanun akhara har sai da wani ramadan na daban ya zo bai rama wancan ba na waccan shekara to shi ma akwai ciyarwa akan shi kafaran jinkirin yin qada'i na ramadan har wani ya zo to shi wannan yace wal i'am fiha fi hadha kullihi ciyarwa dinnan da aka ce wa'annan za su yi na farko dai wannan mata mai ciki wanda ce za ta ciyar ciyar din ya fi don ta huta da saɓani ko wannan mata mai shayar da yaro ta karya azuminta don ta shayar da yaro don ta rasa wadda za ta shayar da shi ko kuwa ya ƙi karɓa haka nan tsoho wanda yake tukub-tukub bai ya azumi an ce zai buɗe bakin shi amma ya shayar to abin da zai yi it'amu fi kulli hada it'am al-it'am ciyar wannan da ake cewa fi hada a wannan abin kulli dukan shi muddun mudu daya daga mudun annabi sallallahu alaihi wasallam an kulli yawmin yaqdiya ga kowane yini da ke ramawa in mai haila ta rasa kwana biyar ne sai bata yi iya rama wannan azumi ba bayan ramadan ya wuce har wani ramadan ya zo to za ta fitar da mudu biyar wa yustahabbu lisa'imi kaffu lisanihi ana so kuma mustahabbi mai azumi ya kame harshen shi ya kame harshen shi sai dai karatun qur'ani da ambaton Allah da wa'azi da yin abubuwa na alheri wa tajilu qada'i ma fi zimmatihi abinda yake kuma bashi zimmatihi abinda yake bashi na ramada a kan shi ana so ya gaggauta ya yi ƙada'i ya raba shi kada ya ce a ina da lokaci a a ya yi sauri gaggautawa in yana da wani ƙada'i mina sau da azumi wata tabu'in kuma ana so in mutum akwai azumi wanda yake ana jeranta shi shi ma ya ƙoƙari ya jeranta wannan azumi ya ƙare shi da wuri domin bai san abin da ke gaban shi ba wa istahabu sawmu yawmi arafa a yanzu zai gaya mana azumin da yake mustahabbi ana son shi shine azumin ra'inin arafa ne ghairil hajj wanda yake ba alhaji ba yawm arafa ana so mutum ya azumi ga wanda yake ba alhaji ba amma alhaji ba mustahabbi bane gare shi domin ya samu karfi da nishadin yin addu'a kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tabbatar da cewa hajjin da yayi daya sai da aka bashi madara a cikin kofi aga ko yana azumi sai ya karba ya sha yan dan ne nuna ba azumi yake ba wa sawmu ashri dhulhijja haka nan kwanaki goma na farko na dhulhijja ana son mutum ya azumi a cikin su wal muharram cikin watan muharram ma ana son yin azumi a cikin shi wa rajab cikin ma watan wa rajab ana so a yi azumi a cikin shi wa sha'ban shi ma watan sha'ban ana so ya yi azumi a cikin shi amma ba dukkan watannin ba ba dukkan kwanakin ba a'a in kai a ciki ana so wa talatata ayyamin kulli shahr haka nan kowane wata kai kwana uku a cikin kwana uku na wannan wata kai azumi so uku na kwana uku wa kariha malikun an takuna dhil li firarihi min at-tahdid amma malik ya karhance cewa yayin kwana uku ba sai ayyamul zaid ba ba wai sai sha uku sha uku sha biyar ba lokacin da wata ta fito gari yayi haske a'a zaka iya ko farkon shi ko tsakiyan shi ko karshen shi ba tare da an ƙayyade ga yadda za ka yi ba maliki kan karhanta haka kullum ya karhanta haka domin sunna ba ana nufin hadisi ba domin sunna ba ta tabbatar da abu ba domin shi malik bid'a ba ta kukuta kawai don an ruwaito abu a sai kuma an ga yadda magabata suke yi wa kazalika karya siyamu sittatin min shawwal haka nan malik ya karhanta mutum yayi azumi guda shidan nan da ake magana na watan shawwal makhafata an yulsaqaha al-jahil bi ramadan tsoron cewa jahili zai iya cewa wayannan azumi guda shida za a hada su da ramadan a wannan in mun koma mu dawwana za mu ga cewa malik kullum mazhabin shi yana kaddama sunna akan abin da aka ruwaito saboda haka da aka tambaye shi game da wannan azumi na sitta shawwal sai ya ce bai taba gani ba wani ɗaya daga cikin malamin ilimi ko fikihu yana wannan azumi kuma bai zo mishi ba riwaya ingantacciya daga ɗaya daga cikin magabata kuma cewa ma'abotan ilimi sukan karhanta ya karhu da zalik ashe da aka ce kare malik ba malik bane malaman madina su ne suka karhanta malik kawai ya rawaito muna karhancinsu kuma abin da ake tsoro ma kai kai kasance bid'a kuma a hada da ramadan abin da yake baya cikin shi wa yukrahu zawqal milh lis-sa'im abin da aka karhanta kuma mai azumi ya dandana gishiri domin ana wurin dandanawa ko da ke ba hadewa zai ba zai iya wuce mishi fa in fa'ala zalika amma hadin ya dandana jiki majjahu to ya tofar da shi walam yasil ila halqihi kada ya yadda ya isa zuwa ga makogaran shi minhu shay wani abu daga wannan gishiri fala shay alai in ya haka to babu komai kan shi domin ana dandana gishiri da da harshe ne farkon harshe amma ya majjahu ya ya tofar da shi ya tabbata wani abu bai isa zuwa ga makogaran shi ba abinda kuma aka karhanta shine muqaddimatul jima makruhatun duk wani abu da yake ana gabatarwa na yin jima'i ba wai jima'i ba fa duk abin da yake na gabatarwa na yin jima'i makaruhatul lisa'ib an karhanta shi ga mai azumi kamar mai kalqobla kamar sumbata wal da shafa hannu da jiki wal nazar da mustadam da kuma kallo mai tsawo wal mula'aba haka nan wasa in in ulimatis salamatu koda an san cewa wannan muqaddima na qabla sumbata ko na sa hannu a shafa jiki ko kallo wanda yake dawama ko ko mula'aba mula'aba ko ko wasa an san alimat assalama cewa ana samun aminci min zalika daga wannan abu wato ba wani abu da zai faru ko da an sani makaruhi ne wa illa haruma alaihi zalika in kuma ba amince ba a sani ba da ilimi cewa za a tsira wato maziyi zai fito ko mani zai fito wannan haramun ne ko da mutum ya dinga kallon abu wanda yake ta da sha'awar namiji ya ci gaba da kallon shi ko ya ci gaba da irin wannan tunanin da zai kai shi to wannan yakan haramta lakin na huyin amza min zalika fa alaihi alqada faqat to in mutum ya yi irin wayannan abubuwa ya yi ƙwabla ko ya yi jassa da shafa ko ya kallo mustadam ko ya mula'aba ko ya tafkir mai tsawo har sai da maziyi ya fito mishi maziyi shi ne abin da ke fitowa kamar yawu daga farji ko zakarin namiji domin sha'awa in maziyi ya fito fa alaihi alqada'u faqat to zai rama azumin wannan yini wa in amna amma in abun ya doge har ya fitar da maniyi fa alaihi alqada wal kafara zai rama wannan yini kuma zai kafara kafara da aka fi so ya ciyar da miskinai 60 in ba zai iya ba ya yanta baiwa ko bawa in ba zai iya koko ya azumi ba in ba zai iya ba ana da zabi uku amma abun da aka fi so ya ciyar amma zaɓi yake da shi ko dai ciyar da ka fara ka ciyar da miskinai sittin kowane ka bashi mudu ɗaya ko ko ka yanta bawa ko baiwa mumina ko ko ka yi azumi wata biyu a jere in kuma tsakiyar wata ne ka fara sai ka yi kwana sittin wa ƙiyamun ramadana mustahabbin muraghabun fihi mutun yayi sallar nafila shine qiyam ramadan sallar nafila a daren ramadan muraghabun fihi mustahabbun abu ne wanda yake mustahabi kuma ana kwadayarwa da shi a cikin shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imana wa ihtisaban duk wanda ya tashi tsaye ya yi sallah a cikin ramadan yana mai imani wa ihtisaban yana mai neman lada wurin Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to an gafarta mishi duk abin da ya gabata na zunubin shi wa yustahabbu al-infirad kuma mustahabbi ne mutum ya kadai ta je tarawihi shi kadai bihi wannan qiyamul ramadan mustahabbi ne an fi so mutum ya yi shi shi kadai in lam tu'attal al-masajid in ya kasance in ba a yin tarawihi a masallaci mutane za su ba zuwa masallaci to gara mutane su zo masallaci su yi sallan isha'i da akan mutum ya ce to tunda an fi so a yi tarawi a gida bari ne isha'i da tarawi a'a ka je masallaci ka yi isha'i in kana da ƙarfi da azumi ka je gida ka yi tarawi ka yi kai kaɗai ko ka yi da iyalinka an fi son haka amma in ana tsoron masallaci zai zama mutane ba za su zo su yi sallah ba to an fi son a yi shi a masallaci a wannan zamani yin shi a masallaci yana da fa'ida domin masu raunin sahabbai ne Umar bin Khattab ya dora su a kai to in a lokacin ana samun sahabbai masu rauni balle wannan zamani sannan kuma namiji ma an fi so ya gida saboda haka mace domin gudun fitina su yi kayin tarawihin su a gida kai su yi sallar isha'i da tarawihin su a gida ya fi musu falala domin wannan wata watan neman kusantan Allah ne ya fi musu tururuwan nan da suke suna zuwa wai tarawih balle kuma abin da suka kirkiro sabo suna kiran shi tahajjud tahajjud ana yi ne tsakaninka da Allah a gidanka da tsakaninka da iyalinka ba wanda ya ganka domin Allah yakan yi gori ga mala'iku yace kun ga bawa na can cikin dare ya tashi na sallah ba wanda ya sani sai ni rashin sanin kowa sai shi shine tahajjud amma ka fito cikin dare kowa ya sani balle a kunna light speaker a ita yi wannan ba sunna bace ya kamata mutane su ji tsoron Allah su saka ikhlas da taqwa cikin ibadarsu wallahu a'lam Allah ya sa aka an yi wannan azumi lafiya Allah ya ba mu ladan shi Allah ya kankare mana zurban shi Allah ya dawo mana da martaban mu a wannan ƙasa da a duniya gaba ɗaya Allah ya yi wa mutanen Gaza wannan musiba da ta same su Allah ya ɗora su akan wayannan masu ta'addanci Yahudawa da kuma masu goya musu baya na Nasara ko kuma musulmi Allah ya ba mu haɗin kai kuma ya ba mu ikon riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in